نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na safar hijira shekara 1447 wanda ya dace da 12 ga watan 8 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 52 cikin littafin fikin sunna na asiri sabik insha Allah za mu tashi fara'idu sala farallan sallah kayan akwai tambayoyi ko ki ta farko tali akwai bayani na cikin tiktok an hauda bayani da na yi lokaci ne amma ka sake hauda shi na ɓangaren shahawar takalmi rangers na soji tuna ga an buɗe shi da yawa da da shufa a ciki bayanin an gwada halittin shahawar takalmi na soji rangers kuna jami'an tsaro to ba yi bayani ba a wani hali ake shahawa don daga ba tambayoyi sun gazawa na ga an buɗe shi da yawa na ga allah ma kan fajitin da abin da ya buɗe mutum wajen dubu talatin suka buɗe ba da zaka dubu ishirin da shi suka bude shi kai na bude shi da yawa to amma shi ba take baiwa baya haka gurin za a shawa kan takalmi shi ne magana ƙarin bayan da za a yi shawa kan takalmi daidai ne da shawa kan safa ko hufi sharaɗin shawa kan takalmi ko na iri ne su ne ne ranjaskin nan na jami'an tsaro sai an yi arwalla cikakka an sa shi shine idan arwalla ta kare wata arwalla ta biyo baya an baka dama kai shawa kwana guda da wuni kenan dare da wuni kenan fantakatarar awa 24 mutum ya arwalla cikakka ya sa takalmin sule ko wani zaman tsarin ne da kasa shi ko kasa safa ko kufi don magana ɗaya ce lokacin da wannan arwalla da kai ta warware in kai sabuwar arwalla to an baka dama daga nan har zuwa awa 24 yanzu misali da magarba na arwalla na sa kufina ko na sa ranjaski na babban takalmi ko susesi na shafa kan shi na yi magarba na yi isha da wannan arwalla bin sake arwalla ba sabuwa hesalar asuba he ne arwalla to yanzu in dai nan abu hunda shi ba in dai ba hunda wani takalin ba wannan takalin ko hufe in dai ba hunda shi ba an ban dama da asaba da ne arwalla ne ko mini su kwahuwa to wannan shawa da ne ta asaba ina da dama har asuba gobe ke lissahin shawa ba iya harawa wani daga farkon sa hufi ko takalmi a daga shawar farko bayan sawa kun ga yadda ke ko in yanzu da magariba na ya arwala na takalmina ba a mun sa don wani lokaci ba cikin lissayi sai lokacin shahawar farko bayan arwala da wannan nasashin da arwala ta kenan lokacin da na arwala ta gaba da ishali da dare ne dai arwala da ne ta gaba daga ita ne in ne shahawa kan shi nake da dama an ban dama in zaman gida ne in shahawa awa 24 kenan hawa shi gari gobe ina da dama in shahawa kan wannan arwala tawa kun gane ko kenan ba a shahawa kan takalmi ko safa sai an yi cikakkar arwallah kuma daga horokon shawa ake lissayi awa 24 na wata an gani a gida kwana da wuni awa 24 in kwana uku inda ya takalmin ya huta da ko ta ruwaya wadda albayan inganta da ruwaya wadda wani daya cikinsa ya zo daga sham kwana bakwai da takalmin bai hudda ba annabi tabbatar mai da abin da yi to nan suna kawo kenan kwana bakwai a wannan dalili ne an samu lokacin wannan ta'aziyya bid'a ne haka ne bayani ba bayanin da ne shari'a ba ta dora ba kuma na magana wayewa kai mutane kai mu dauki abin cikin sauki suna bane gairu kamar shi fauza na kace gairu masharo to amma yake ne bayani akwai wani sai za wata mutuwar kai dan uwa ne ko dan gidan ne ma wani abu ya je za ta tartiba abawa ko da wani dalili bayan zana'iza akwai wasu abu daban da zaka yi a wurin wani daban ne amma ta haka kurin bai cikin aikin magabata su yi bulagoro da yin ce ma wani ta'aziyya kamar shi albani ya kawo dalilin hanyoyi da Allah hore na magana ta'aziyya shari'iyya ma kuna daban da zai kai kan daban kuma daban kuma Allah wa Allah sai cewa kirista wata ce take ta suka ce za su ba su taimako kuma suka gayyace su coci kuma a cocin suka rika lakanta musu wani kalmomi wanda ya shahi aƙida ta coci da wa kai ku kaji coci ɗauna ka tuka mamaki coci kaji amma haka ta kama suka taimaka maka a gida don Allah ba da mai haramta abin da Allah ya halatta Allah ya haramta ya halatta mana abinci ba ta abokan hilin da abokan hilin da kuma ya halatta mana abincinsu ko kyauta su ba hana ba amma zuwa coci ne haɗari dan da manuwa suka ba ku amma an bai coci ba an sa taimakon kirista ba laifi bane ba wannan shine kwar magana kenan sai maganar al'ada da ake haka ya amarya gidan ango washe gari sai a je a yi godiya ga uwaye al'ada da aka santa anan naga al'adan ma an fasa ta dan kowa ya san munin abin al'ada ce ta rishin kumya mai rashin kumiya al'adar da aka saba ta nan wai an kai ya mace ta huta kumiya an je ana kallo makwabta an guna sun zo godiya idan ba su zo ba ba ta huta kumiya ba shi ne abin da saba da nan in sun zo na kiran ta huta kumiya wani al'adar da akwai rashin kuma cikin ba dama a can dama akwai nufsa ita dama akwai akwai rashin gaskiya na matsala na kumiya wake na alama ya je ya kasa ta kunshi zo ma godiya kada akwai abin da akwai kuma gaskiya babu a gaskiya annan kima abin a fasa gaskiya zai wala wa'azi aka fasa shi annan kima al'ada ce jahiliya kuma abu ne an san wannan a musulunci ko san aibin abin ai akwai abu da yawa da yake hudda ya mu da budurci ba ta zina ba a karanta sa mu cikin littafin shari'a akwai abu da yawa ba ta zina ko dai ba mata ta budurci to abin ya ka ce kurin dole kenan ta zina ne kaga ana ana zargin wani ana ana nuna bikin ana neman mutane shari'a gaske magana kan mutum ya zo tona mata asiri sauran ta zana abin shan muna ra abin ga sanan an ta faɗi ma abin kuma zargi ne na banza a gana abin gaskiya bai cikin adam ke kuran godiya ya kaji da bakanka kai kaji da sai ko an kaji da sai ba ko lokacin sana kaje kai da shi kuran me matsalar amma mai da abin an bin iya da alaka da al'ada mara kyau gaskiya kuran barin shi ne kyau gaskiya Allah ta yanke mu sai karatunmu harko bayani kan fara'idu salah farallan sallah ɗan wadda muka ce faralla kenan abin da yake dole ne dole a yi shi in ba shi babu sallah duk da yanwa na sha bayani a nan masala a sallah kaza faralla sunna ko a ce mustahabbi wannan wani abu ne wanda magabata suka yi da ƙara bayyana abin a hili in abin ya ɓaci in baka yi ba kaza a ce babu sallah ko babu arwalla ko ga kaza wannan ishihadin malamai ne magabata Allah suka musu ahiri amma mu doka babu wani abu da ya zo a sunna ko sahabbai babu in daga annabi ko sahabbai sun jiro farallan Allah ko sallah babu babu cikin gaga sahabbai sun littayi gurin sahabi ko wata ruwa ta sahabi faralla sunna kaza faralla guda kaza ce babu lura da irin ƙarhin abin masa'alar misali ba ce kaza ba sallah wace dole ko kullun yayi shi malami ya gano malami ya kawo wannan a farilla wannan ka shi akan layi mustahabi ma wannan ka wani wajibi wannan ce kaza wannan ya dace da irin ishtihadin malaman akwai abin da san annabi ya ce babu sallah akai shi an baka ba shi kenan ga ya ce da barla ne makaman doka wani abu ne wanda ya jiro wani ma zai iya hawa mara iya haddace ta gaba daya ko mu kalmi kalmi har ce ma ce ba haka bane ba iya na haddace nan malamin nan ce malamin ba haka bane ba kima na abun aibi wani ba amma dai aka sun mahiyar sahabbai mu suke yi karantar sahabbai da yan harko kurin annabi ya yi sallah sallu kamar ra'aytu mun usalli dai da annabi sallah ko mutakar ka iya kabar ko daya shi ne kuna magana sai su ce an samu wani lokaci mace ta nawo annabi wata wani lokaci an samu suka mu dukan sai su fasala ta annabi da muka yi sallah ta alabani ko to wani iya baka ƙarin wayewa kai annabi wani lokaci ya yi kaza wani lokaci bai kaza ba kaga anan kenan duk wanda kai babu lahi kai sun misali magana sallah sallama ta sallah ko in ka sallama iri hudu duk wanda wannan kai ka sunna misali assalamu alaikum mace mun yi dogo sallama wanda ya jiyo dama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jiyo da assalamu alaikum warahmatullahi ka nau'i guda ce wata haka yake wani lokaci assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi an kai ka sunna wani lokaci assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ta hudu assalamu alaikum sai ka sunna dan ba ta bi wajibi a annabi ko ce yayi kai wannan shine kenan sai albani kama ko ne kin misali na magana ta kabar sallah mun karanta annan sai su zo su kabar sallah yi Allahu akbar har daga hannu da kabar da Allahu akbar wani lokaci sai ce Allahu akbar sai haka wani lokaci ma sai Allahu akbar sai haka kuma sai ce Allahu akbar ka ga wannan tanawwu ka wannan kenan ba a ce wannan shine farilla dole amma ya wannan ya wannan dole kai ka sunna a kace ai wanda almuhim sanin wannan farilla iya baka muhimmancin sanin muhimmancin abun abu kaza iya da ƙarfi suna wani magana da wasu dalilai ba da mace babu sallar ko kaza kaza ko kullum bai bari shi ne amma aka samu bambanci a wannan littafi da wani littafi sun sa lokacin har iziya ya kafa ralla wajen wajen goma sha hudu ne iziya sha hudun wannan akwai saba bai kowane raba su ne wanda misalin ya kama misali dagowa daga sujada farilla wannan dagowa daga rukun farilla dama wannan duk wannan ake sujada an san abu dagowa an sujada zamana ya dago haka misali tartib ya kawo irin na arwala ka tartib ya kama walad wani so su kasa ba wanda amma sai da ban kai da sallah baka fara sallah kun kai kun kaje ka gaso jira in ba kana cikin dan kala kato ba kenan wani abu ne wanda to shi zaka san bambanci wajen malamai sai magana an sa farallai a wani wuri ba su bane farallan ba dan magana magana kenan amma shi zama malamin zai ka maka abin da yake ga farilla ne kuma ya kama dalili shi sai magana kenan ko dalilin da sai ga dalili da sai farilla ne ma za mu ga ba su kai yawan ba na mi izziya da jero eh yanzu ya farko da ya ce fara'idu sala farallan sallah sai ya ce lissalati fara'idun wa'arka sallah tana da farilla da rukunai ta tarakkabu mina haƙiƙatuwa wannan farilloli da rukunai da shi sallah take zama ake samun haƙiƙanin sallah ta zamana mai sunan sallah حتى إذا تخلف فرد منها لا تتحقق هل إذن أكرس وانا أبدأ وانا فرلا تسلى بتزمن تسلى با ولا يؤتد بها شرعا بقى لساهم وانا سلى أسلى kuma kan ta nan sahabi ya zo sallawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ka salla har zuba ka salla ba ko kaga ai salle amma salla ce ba salla ba ce annabi ce wannan shi ake kiran farilla abinda in baka yi ba to ba a dokan wannan baka yi an ce ba yake a wasa ba sallata ba ba sallata ba kenan ba sallah bace a shar'a yace wa hadha bayanuha ga bayanin wannan farilloli zai ga musu yawar ko fara anniya duk da a wajen wasu malamai ba su kata cikin sai su kata cikin sharadi shuru kasa duk da abin malami da suka ce ne to shi ne kasa kenan layin dole ne ma'ana niyya me yasa dalilin da yace maka niyya dole ne mu ce farilla ne a cikin sallah ga dalili yace li qaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad ba a wa mutane wani umarni daban ba illa umarnin su bautata ma Allah suna da ikhlasi ga Allah ne ikhlasi kai abu don Allah kadai da niyyar Allah kur shalalin khalis kenan kenan abin da babu su ga Allah kur aka duwa bayan wannan aya wa li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma umiru a ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيها فهجرته إلى ما هاجر إليه yace manzana sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka kowane iya da alaka da niyyar shi kowane aiki ana ɗaukan shi aiki kaza da niyyar yin aikin wannan kin an yi shi da niyya ya ce don haka wale kullum ri'in manawa kowa zai samu sakamakon abin da ya niyyar yi kayi ne don ibada kayi don Allah kayi don aibe ka kayi don kaza kayi don ibada kayi don yin daɗi zan sa so yi wanka wanka kuna yi na don yi sanyi kuna more kuma a lokacin yana janaba yana da gaba zai na janaba biyu madan ne janaba nayi na kurin dan gida din bori a takaice kenan niyya ta take bambanta wanka da nayi na ibada da wanda ba na ibada ba sun zan wanke guraren a walla kurin dan gida din bar niyyar Allah ba kenan dan na wanke wurin na wanke wurin amma na yi shi da niyyar Allah a kin bai zama a walla ko da na wanke gaba buwan ga mu Allah na wanke amma da niyyar kurin gida ko nayi kamar tsaftace kurin nayi kenan nayi wanka wanka da ne da niyyar janaba ne ko haila ko kurin gida din kan kenan wannan niyya ta take bambanta na adatan da na ibada yace dan haka man kanat hijratu lillahi wa rasuli na kama magana hijira cewa wanda hijira da yayi ta ne dan Allah da manzon shi dan imani da Allah da kama manzon shi hijira da yi wannan fashatu lillahi wa rasuli hijira shi ce kin ta tabbata zuwa ga Allah ga manzon shi dan sukin amma wanda a magana hijiratu da duniya su buwa wanda hijira da yi don wani kasuwanci shi yana na duniya dai wani international duniya kai shi ya bar garin su ya ta yi madina ko ya ta yi da ke da addini amma da ya zo wani garin addinin ko yadda annabi yake ba zai wa bai don taimakon addini da imanin da imanin hijira a ya zo ne don wani wani amfanin shi daban na duniya ko kasuwanci ko na daban ko ko ya wata ce yake so a wancan garin in bai zo ba ba ta arme shi ba ya zo sai hijira saboda ya arme ta to kan shi aka ce hijratu ila ma hajara ilai nan ibara kan abu saka yake cewa cikin abin ruwaye daga akwai nesa abin aka ila ma hajara ilai kana abin kai na abin abin kiyaman zuwa ga wanta wace ba zuwa ga mata ko ga ga dune hatta hijran shi tana ga abin da hijira zuwa gare shi kenan ba magana Allah da ma mun sani can abin da hijran shi in ya samu amin samu ba dai asara a taka cikin hijran shi tana ga wancan abin da hijira kan shi dan mata ne ko dan duniya ne nan dai me ya kawo magana magana amal bin niyyat inna mal amalu bin niyyat an kebance ko aiki da irin niyyar da aka yi shi kai wake wannan ruwaya tana karantar da mu dukkan ayyuka ana buƙatar niyyar ka ce take baka sakamakon aikin da kai ke shi yasa kan niyya tana daga cikin rukunin farko na duk wata ibada muna zuma cikin sallah kenan a sallah yin niyya wajibi ne farilla ne ya ce wa ƙatta ƙaddamat haƙiƙatuwa fil wudu ta cikin babul wudu ko kitabul wudu mun yi magana akan masala ta niyya can ta kuma baya mun karatu a ciki sai ce a talaffuzu biha to magana lafazi da niyya na waitu salatu zuhur faradu wani mace ada'u wani mace yawon sulusai har rana ya ƙara maka ko a rudunatul wudu'i faradun kaza ko na wata tawammum na wata gusul janabati faradun na fara hadin kamar al'asagari na wata gusul haidu don abubuwan hakan ya ce ƙalibin ƙayyar fi gasar lafan ibn ƙayyar cikin littafin gasar lafan yake cewa a niyya mai niyya ta hiyar ƙasar shi ne nihi nihi abinda ka yi nihi nan tansiyon da kaza ka yi niyyar kaza wala azamu ala shi'i da yin ka ɗami niyyar wani abu za ka yi wannan tashi da kai zuciya ka ta ƙudurta za ka za abin da zai ta ƙudurta wannan ta ce niyya ta saka a ranta za ta yi shi ne niyya wa mahalluwa alƙalab wurin wajen da ake wannan aiki na niyya zuciya ce la ta'alla ulha bi lisan bata da labata da alaka halshe asalan sam sam halshe bi cikin ta halshe ba shi da wuri akan niyya ba magana ce bace ba wannan sai yake cewa wani zalika don haka rishin alaƙar niyya da halishi dalilin haka lam yunqal an annabi sallallahu alaihi wasallama wala an sahabati fi niyyati lafazun bihal shi yasa sam sam ba a samu ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba a samu ba daga sahabbai kan lafazin niyya ta kowane hali ko ba hanyar da hadisi ko da ibi babu na maganar lafazin niyya ya ce wa hadili ibarat allati uhudisat inda fitahi taharat wa sala wannan ibara da aka samu ta wajen bude dan za a yi arwalla ko wanka ko sallah wanda nan wanda ya rayu nan da ya karatu a da akwai littafin majmu'un niyyat wanda an buga shi na ga alama a zariya ne ya shahara majamuniyat babu littafi da aka na musamman duk wata ibada da lafazinta ya ka koya yan kama lafazin da za ka yi arwallah na wankan janaba ne na wane ne littafi ko son yau muniyat wani malami ya shi a zariya ko amma ana ya shahara a wajajen to wannan ya rage abu suka kara shahara a nan don da karatu a da wannan abin ya san shi da amma karatu da ke littafi da ke na makaratun zaure akwai shi to na shi kara shahara abin ya shahara kurin sai ka koyi niyya shi ma karatu ne musamman da lafazi ne koya maka in za ka yi kaza ga lafazin shi sai su gunsa mata dogon rata gunsa jira mata farajin rafa adasi a kabara a gari karatu ba musamman ne ka koya eh ne ba sai gane raba dauki hadasi karami da babbar kai ka hudu ya ce ne wannan a to wannan abin yasa abin shahara amma a gaskiyar magana babu magana harshe hatta mai iziya ya kawo nizam hanwa alqalb amma shi ta fahimtar fasa ya wasu ne amma asalin niyya ko wasu ne dafa aikin aikin zuciya ne halin shi bai ciki shi ne yake cewa wannan ibara ta yin lafazin niyya wajen ibada ko arwalla ko wanka ko sallah kada ja'al hashaitan mu'tarikan bi alwasawis shaitan ya sanya wannan wani fagen yaki ga masu wasu wasi waje inda ke ya ƙasu ya habisu hun indaha wa yi azimuhun fiha wa yi ƙihin fi talibin tasahiwa fatara a hadun yukarriruwa wa yi shahidu na fusahu fi talafas wale sai tana salati bishfishe shi zai ka ga ya ce zai ka ce ya habisu inda zai tsaye ka nan an ya kunni wannan na yi kuwa na wata kasa an ya tana ke ya ce na wata latar zuru ko faradun sai ka tunanin lafazin aisha ko nayi ko bin shi ba yace wai azubun sai ka masa azaba kan wannan lafazin nayi ko bin yi ba wai yuqim fi talab al-tasis wa tashiwa sai ka saka to sai ko an nan ne ya ne lafazin ne ta ya ne ta nayi ta ko bin yi ta ba dan kana so wannan lafazin shi kai shi dide amma muka yi magana lafazin aiki da lafazin niyya na zo daga gida na sa zaka na shigo masallaci na zo yi me arena na tsaya na kalli kibara ina ba liman me arena ko san abin da kare na sallaci wannan ne da zo a raina kun da kalkibla ina ba da kalkibla Allahu akbar menene menene akbar sallah ne amma sa na wuce da zuhur faradu to an ya ko na zuhur ki wannan ko la sace ne eh rike ka da ta baka wala shi ne ce anan wani wuri ne samun shedan dake wasa da masu wasu wasu sai ta kunkumawa ka shiga an ya jiya kuma da ka suna su goma wani mako sai ka fara ta biyu ka ce Allahu akbar ya kabara wanda na baya sake su akwai mutum da kan sa gudu wasu Allah wani ya akaba ta bi mata sai ka saka an yaga ta farko sai ka saba kamar Allahu akbar wata ta baki ne ya zubda su abin da ya baya zubda saboda ina ga bi yi da kyau duk mai wannan sai ka an kada tare shi kaje yana abu to da mun abu ne da bai da asali bai da alaka da sallah lafazin niyya kurin aikin zuciya ne da ka zo alwala misali da ka zo ka zamna wannan abin da kana in dai alwala ce kurin bai bukata kayo karatu da ba kuna wadata daga aranka shi na wallah ka zo sallah ka shiga masallaci kakka li kibla abin da sallah ka zo ne sallah kaza ka zo ka kula asar wannan abin sai ka gama wannan niyya da kabara ta harama na kalli kibla me na zoyi na sa azhar wanzu ko la'asar na zoyi wannan abin da zo a raina na asar ko azhar shi zan tabbatar da shi kayan kafara harama in na da tantance Allahu akbar in ba bukata ya kace na wuce salatu zuhur faradun wani ma zai ce maka hai wallahi wani ya ce hai ya kusana kalima mai ma wannan na na shi a wani gari hai ta yabul sunaini wallahi na salatu zuhur ada'an faradun yabul sunaini to kaga abun gaza akwai aiki da waya yace yanzu da kenan a takeice wannan mas'ala ta lafazin niyya shine yace maka qad ja'alha shaytanu mu'tarikan li al-wasawis shedan ya sanya wannan wajen fagen yaki ne inda ke yakan masu wasuwasi ya habisu min indaha zai tsare su anan wa yu'adhibuhum fiha yaka masa azaba a wannan mas'ala ta niyya wa yuqihim fi talabati tashiwa zai sa su cikin neman kai ko ba ta yi ba kai ko ba ta yi ba ya neman abuna fatara ahadu bi qari wa yaga dai irin masu ra'ayin zaka yi qari iya mai iya mai mutaniya an ji mai Allah ya saki da wata salatu ya saki yace wajahadu nafsahu fi talaffuz biya yana ba kanshi wahala wajen nafasin ki ta didi ka je kuskure an ya kusu zuwa ta kun tana asa ita walasat min salati fi shay'in kun bata da alaka da sallah wannan lafazin naka yanzu nake na karanta da kai a yanzu cewa niyya farillar ce dole ne babu sallah babu niyya ya kaya maka yanzu magana sai ta biyu takbiratul ihram kabbara ta harama yace ya ce ma kabbara ta harama farilla ce da hadisi ali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala miftahu salati at-tuhur wa taharimuha at-takbir وتحليلها التسليم رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه الترمذي وعلى هذا أسهو الشيء في هذا الباب to nan abinda ya kawo hujja da cewa kabbara ta harama farilla ce akwai hadisi na sayyidina ali na ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salat at-tuhur sallah kaman wani kowa ce a gida ne a rihe abin da ya baka kilam na shiga wannan kowa ko gida dole ne da tsarki an ka zo ma kai sallah babu tsarki baka shiga sallah ba hannu ba a samun damar shigar ta ma sai da tsarki in ma karami ina alwala ko na janaba misali kuma da mata wata harimuwa har shiga hurumin sallah abin da zai haramta maka wani aiki daban ba na sallah ba ko magana ko na daban dai abinda ka saka hurumin sallah at-takbir da kace Allahu akbar to duk abinda ba na sallah ba haramu ne kai shi yanzu kana cikin hurumin sallah ma ka yan kabara ta harama kana iya magana ana ta da kama ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ko amma kace Allahu akbar to shine tahrima kenan yanzu ka shiga da kace Allahu akbar ka shiga hurumin sallah an haramta ma duk wani aikin da ba shi da alaka da sallah shi ne hurmu sallah wata haliluwa yanzu ka shiga an haramta ma dole yanzu me yake halitta ma wani aiki ba na sallah ba a tasalim kana ce assalamu alaikum to shi kenan da abin da aka haramta ma da yanzu an halitta ma shi da abin da aka haramta ma kayan sallah kai kayan sallah ma na cikin kan sallah yanzu da ka ce assalamu alaikum amma matuƙa kan kan sallama sallah farko ne da ƙarshe wannan tarbace matuƙa ba sallama shi ne za ka hamsin misali kana sallah ka raka hudu ka yi tahiya kawo annabi salati kawo roƙi Allah tsan Allah ga guda hudu kayan sallama ya kai iska iska ta zubo ka kuma ya gare ma baka sallama ba ya kai tusa shi ke zafi da bacci babu sallama ba ka asara ba ba ka asara ba ba ka asara babu asara wace baka asara asara ba amma babu sallah kai karatu ga qur'ani ka karanta ga azkar kai baka ga asara ba ba asara bace kai amma sallah ce ka rasa din ya saka sabuwa ba asara ba asara bace asara ce kai kana lada ka samu lada duka abin da ka samu ladan shi amma abin ne bitika ba eh ka je haji ka je ka je ko ba kai tsafi fada ba an ce abin da kai na baka ga asara ba ta cika hajji ba ta cika ba gurguwa ce na ƙasa sace babu ita a cikin babu misali kenan akwai abin da za ce kai ka sake a bakon da ajibai kwanta abin da kai na baya ka asara shi a sannan yana kana ladan shi kuma ya amma sallah ba ta cika ba don maka sallama ba shi ne kenan magana kenan tasalim shi ne yake baka halatta maka abin da aka hana Allah sai da ya ce maka wannan rawu shafi'i wa ahmad wa abu dawud wa ibn majah tirmizi wa qala wa tirmizi yace hadha asahu shay'in fi hadha al-bab wa ahsan wannan ibara ta malaman hadisi yace maka hadha asahu shay'in fi hadha al-kaza bayan ma kwatanta maka wannan ruwaya da wannan lafazin baka hukunta kan ingancin hadisi malaka ma asahu kaza a sahu kaza ko da wuce wani kaza ko wacce maka wannan wannan da kace rijalu rijalu saya wannan ibara ta malaman hadisi a cikin kenan abin da yazo akan wannan wannan mas'ala wannan shine yesu yesu kyau ibara ce ta a cikin duk abin da yazo wannan shine yake wannan so anan shi wata da ruwa ta inganta hajjuji ta inganta amma wannan lafazin da ka dauka lafazin shike ba da ingancin hadisi a sahu shehu hadal babu mana suna kaji wuri da yawa za ka magana ma'an wuri ruwa ma batar inganci amma ya ce a wannan masala wannan ya dama dama ya kyau a duk abin da ya zo ga wannan amma wannan ba ibada ba ta ingancin hadisi magana ko shi magana ko a ce maka rijalu rijalu sahih ko a ce rijalu sikat sikat ne ya samu duka sikat ne gaba daya ma sami da shuzuz ko a sami irsal ko a sami kita duk amma ga duka sikat ne wannan ba su bangaren hadisi ne a takaice dai kenan wannan ruwa da tana inganta ita ta inganta hannu da yawa ta zo ta inganta gaskiya wannan wannan ibara ce kamar doka ita take inganta mana ruwaye yanzu bayan haka wannan hujja da ya kawo ta wannan hadisi ya kawo hujja tun an ce tarimu at kabir kenan hujja ce ta kade akan cewa ashe yin kabbara wajibi ne farilla ce magana kenan na biyu hujja ta biyu wani ma sabata min fi'il rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawli كما ورد في الحديثين المتقدمين لبايا ويتعين لفظ الله اكبر بايا maka tafi guda biyu wanda muka yi sifa sallah da nabiyin daga a ciki a wannan ruwa nabi zaka ga a ciki akwai maganar niyya akwai akwai maganar kabara tarama ko na akwai kabara tarama ko a cikin shi yace wa yuta'ayyan ko yuta'ayyan lafaz dole abinda yake mai yuta'ayyan kinan dole a ayyana lafazin Allahu akbar dole lafazin a bace Allahu azam ba ta dole ya akabar Allahu akabar shine aka ayyana lafazin shiga sallah yace ya wannan magana ita ma da hadisi Abi Humayd annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salah itadala qa'ima wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zuwa sallah eh talqa ma ida daidaita sai tak ya miƙa sai tak to kan iya daga hannu wa rafa yadai daga hannuwan shi summa qal Allahu akbar bayan daga hannu sai ce Allahu akbar mai bayan mutum su fasalla albani ka daga ruwayin wanda sai ya daga hannun daga baya zai ce Allahu akbar wani lokaci kuma tare Allahu akabar wani lokaci sai Allahu akabar sai haka kowanne ya tabbata sai wannan rahu ibn maja sahu ibn kuzaima ibn madannin ruwa ta inganta tabbatar ruwa yace wa mislu irin wannan hadisi na ma'akhrajul bazar bi sanadin ala shatt muslim an ali annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salah alayka bal barja alayka kanshi in tashi ganin aikin sabbai in tashi zuwa sallah iya cewa Allahu akbar wa fi hadith al-muslim fi salatihi tabarani thumma yaqul Allahu akbar din dai don an karantar annabi sallama da shi da sahabbai duka tafazin shiga sallah Allahu akbar ne sai al-qiyam fil farad tsayuwa a cikin sallah ta farilla kaga yanzu nan mun ji magana niyya mun ji magana ta kabara ta harama tun iya magana tsayuwa a sallar farilla wal qiyamu laha ko ne zai ce maka shi ma farilla ne matuƙa zaka yi tsayuwa tsayuwa farilla ga sallah sallah ta farilla kace yana bana nafila nafila ma ka taba farilla bane ba ila ana iya zama da gara iya ma kai a zama nafila yace wa huwa wajibun bil kitab wa sunna wal ijma' liman qadara alayhi tsayuwa sallar farilla wajibi ne ya zo a ƙur'ani ya zo a sunna haka ijima'i ne na al'umma babu saɓani kashi a magawa neman ƙadira alai ga wanda yake da ikon tsayuwa ya ce ƙala Allah ta'ala hafizu ala salawatu wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli a jumulce guda biyar kin wasalatul wusta da sallah mihitiya mana sallar al'asar na san hadisi ya tabbatar da sallar al'asar ce dan akwai malamai suna ce ba san ta ba na buge bita kanta na annabi yayi magana lafi ganta ya inganta buhari kai muslim annabi sallar al'asar sallar wusta sallar al'asar na lokacin da annabi sallama lokacin da aka zo ana ana abun khandak an san yadda aiki ya aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya mance bai al'asar ba har rana ta fada to annabi ya ce ya ce shagaluna salatu salatu salatu salatu al'asr idan man Allah quburuhum an-nar annabi ta sun doki hankalin mu sun shagalta da mu akan sallah mai salatu ustaci mai sai salatu asr ina annabi ya fasara salatu ustaci da sallar al'asr ce a cikin sallah tana cikin sallah wanda annabi ta dole ya ta kama ya rasa iyalan shi ta asalin mai mutunta sallar asr kurum kenan ita ce salatu ustaci na an tana cikin salawa cikin kuma aka keɓance ta ga wannan sura na matsayinta sallah talakanan akwai abin da ya shahara ma na irin masu karanta alburda ko ake hamziya ɗan wata kisa ta mai ishiriniya cewa na sallallahu alaihi wasallam na maganar babu ba shi ba ma sai da na ali a nan sallallahu alaihi wasallam ana wa handakin ne ana wa ali annabi ya ɗora kanshi kan cinya ali ne rana ta fada da aka tashi alijiyar rasulullah bayan bala asar kuma gashi wa ali ne ya sama annabi ya ce rana a maido mai ita aka maido mai rana ya yi la'asar tukon ta fada shi ne ke cewa wa ƙarta ƙarar ba a da logoro bi fa'ada barat muke cewa rana ta yi ta fada ta haƙarar ta yi baya baya baya baya ya yi la'asar kuma ta haɗa wanda ruwa ba ta da inganci amin da inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ingantattu kurin yin ta yi bayan magarba kuma ya faɗi da bakin shi wa bukhari mutum na kawo annabi ce ba wanda aka sauƙaƙe ma rana ko ta rana sai ɗaya daga cikin annabawa wanda ya zo buɗe batul maqdis na kace yushe ake na yaron Musa ya zo buɗe batul maqdis ran juma'a ya fatattaki kahware an zo ƙarshen yaki yaki ya kora kuma ga rana za ta fada to su kuma ganin addinin yahudawa irin rasu budu haramu ne a yi komi ba a yaƙi ba a yi ba komi kasuwa ba yi to ya ga ɗin rantar wa da asa matsala ba ida ba annabi ta shi kaɗai ne ya ce ya ce an taimaka wani ma'amuru ba bi Allah ci rana ke kina wani mana ban wani Allah Allah rike mun ta hita sa'a guda don ida nan ya karanta da kake nan a shari'a a duk aka ce litinin alhaji duk wata rana dare ake farawa kayan muni wannan shine hujja kan dama haka ya zama gabata duk ranar ka ko ta rana ka dauke ta da ran ake fare ta kwana gaba muhimmin doka muke yanzu kamar yau yau yau litinin ko a talata ko yanzu ne muke da ran talata a yanzu muna da ran laraba da ran litinin ran talata tun litinin wuce jiya litinin tun wuce yau wuni muka yanzu muna cikin ran laraba wani shi da shari'a kenan dan ran juma'a ran ta fada an shiga subudu daren subudu ne wannan shine ga da mu rike dan saudiya an samu matsala wajen wannan fahimtar kuma za ka ga wannan haka nan zai musa aka ga wata ramadan da magaraba a ina muke ramadan muke ko cikin shawar muke mun shiga cikin ramadan mun kare haka aka ga watan shawar na watan sallah an za a ramadan ya ce ko ya wuce ya wuce ramadan a ta kullum a shari'a dare ake harawa ta kuma ayyuni wani shi da matsalar mata suna aka yi suna a ta yaro yau ya shirya suna annabta yau musabi to akan yau musabi annabta wuni na bakwai kenan misali yanzu da magaraba har yanzu asaba aka ai yaro farkon wuni gobe ne ya ce ya ce kenan laraba daya ta alhamis biyu juma'a uku subdu hudu ladi biyar litinin shidda ya an kare talatan zuwa amma ya aka yaro yau litinin yau talata ba asaba yanzu talata tana cikin sayi ta ji haci talata ɗaya sai a yanka yau shi ran litinin haka ta ka'idar shari'a a malikiya ne in sun ci hatta malika suna ta sun kunce mai malika ba hatta malikawan sun kara ka sun malikawan sun ce ba haka babba bai cikin lisan daidai su a jan malikiya yawan tarin yawa cikin wuni a ce wani wunin bai ciki ta harar da na gaba shi da alamun da kowa san wuni ya farawa da amma inda dare ne misali kamar ran ta fada to wannan hamalikiya kowa ijma'i ne kowa ya yarda za a yanka ran talata ne zuwa wannan ijma'i ne da ka samu matsala a cikin jirne daga asuba zuwa magariba da ka samu sabani amma duk kowa ya yarda aka haida dare to wannan wuni ne zawa shi ne farko za sa cikin lissafi ta yanka kenan talata ne zuwa ran talata ce dare a takaice dai kenan muna maganar cewa rana me yake ce muna magana ta da yake ta menene sallar al'asr ko sai ta ta muka magana kenan da yanzu wannan kalma hukumul laqanatin mu ku tsaya dan Allah ba masu kaskantar da kai ko ba magana kana Allah ta hukumul lillahi umrnin Allah bada shi magana hujja shi kenan ta wannan aya an samu hujjar tsayuwa farilla shi wa an imran bin husayn qala kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائمة فلم تستطع فقاعدة فلم تستطع فعلى جنب رواه البخاري yace muna bin Hussein ke cewa kana dabi bawasir ina da basir basir larabci ne basir ciwon dan kanoma in ta kashi wani hundo kashi yake ciwo ina da ciwon basir ya damu na sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya damu ce ya zan sallah fa kale ce mishi salli qa'iman kai sallah a tsaye falam tastati kana ta salli umarni da bashi kai sallah a tsaye falam tastati idan baka iyawa a tsaye a qa'ida sai kai a zamani falam tastati idan baka iya ma a zamanan fa ala jam sai kai kan kan haka karinka wannan iya karantar da kai da cewa kenan ana sa kallon alƙibla ko a kwance ne ba alajam sai ka kwanta kan haka karanka za ka yi sallar kana kallon ƙibla in ka iya tunan kaga nan akwai mun da muka saba mutum in yanzu zai salla a zabne gobe iyawa ya ɗauko wani abu ko rere balle mata waya kan kan a na ga wannan ruwa ya kwanda nan sai mun ga da sifar sallah annabi ya samu ɗaya cikin sabai ko shi imran kin shi ne iya cikin rishin lahijiya ya dauko wani wani wani wani dutse iya sujada annabi amsa yadda kai wani ice ne ya amsa yadda ya dauko mutashin kai annabi amsa yadda duka ice yadda mutashin kai yadda annabi yake yake ga mishi wannan magana salli qa'ima kai sallah a tsaye in baka iyawa a zamanin in baka iya kwance wato wace ba mu in kai nuni nuni kuram kai nuni an bata iya kenan baka iya da farko yake magana kai ishara a can wancan ruwa ka magana kai ishara kenan a zamanin a zamanin yake zamanin ishara yake a zamanin tunda ba ta yake ba kenan ishara zaka yi shi a zamanin da yake yake yin yake yin akan abun kenan misali mutum zai sallah ba bukatar ya dauko nice ko dutsi ko wani rere iya sallah saman shi a kun duk wanda bai sallah tsaye kullun shara zai illa masalar sallah ta ne akwai wanda tsayuwa ka dauke mishi banda sujada inda ake ishara inda bai yiwa akai goshi inda ake kai goshi misali banda lahiya banda sallah tsaye a tsaye sai na zamana din tsayuwa ce aka dauke mu in ne karatu ne karatu ne karatu sai in lauye kawata in ji in kai goshi har ma nan a sunna zaman wanda bai iya tsayuwa da ba zaman ta ba mai zaman tayya ba zaman tayya ke mishi ba wanda yake sallah a zamne ba zaman tayya ke sallah ba a zai harda ƙaho shi ya zama harɗe da samar kuta zama yan sarki hada ƙaho ake ya zama shi tsayuwaka an ga ko mai ka kare gatan da kai fatiha kai sura kare in zaka an kai rukuyi haka in zaka sujada sai ka warware sai ka je kai yanda kake sujada da sai ka je ga gushin kai sujada in kai sujada guda biyu kuma ka taso sai ka lauye kahuwanka haka ake sallah zambi inda ake irin kan wani tsari masu tsara ta ido ya ce baka sujada kaga anan ne dukkan zamne an kai kai kai idan wanda dole ya ishara gaba daya ba a yin sujada amma matuƙa za ka yi sujada ba ka yin sallah azam ne kwanzu misali wanda yake sallah kan kujera da wanda kujera tsayuwa ce bai iyako to in zai yi sujada in yi azam ne in zai yi rukuyi tun da ya yi rukuyi ya rukuyi kashi zai tsaye ba a zaune ba zai haka inda ya iya inda ya iyawa kullum abin da baka iyawa ne aka ɗauke maka tsayuwa baka iya an ɗauke maka mun za ka ɗaya rukuyi an an zo ya kai tsaye ya yi rukuyi da kai an taso an je baka yi sujada ya ka zamana amma idan za ka yi sujada kuma ya ka je ka yi sujada guda biyu a taso ya ka zamana kullum abin da kake iyawa dole ka yi shi wanda baka iyawa an ɗauke maka shi ne rukun sun cikin nan aka ce sai wannan na muna da shi a yakace da muka yi siffa zama da ƙarfin sallah gaba ɗaya sai ya ce وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء kan wannan bayani da muka yi na cewa tsayuwa akan sallar farilla wajibi ne dole ne akan haka kalman malamai suka yi ittifaki babu saɓani tsakanin magabata kamar tafaku alastihbabu tafariqil qadamaini a sana'u kamar da kuma duka malaman sun yi ittifaki an ana tsaye ana son raba kawawa ba a gama kawa wuri guda ana so a bula su da ya je girman ka bula su ba san gamawa ko da mata ne na kuma sai mata wasu talawa a matsayi don na saba sunna ya saba kuma sunnan mata magabata cewa ko wanda kan tafi malikiya sai ga wani mas'ala ya ce mata za ta sallah yau mun zawiyatin kaza kaza ta sallah amma matsayi ta ma za ta tsaye wa inda namiji an kawo cikin sufa salaman ka magana sai yanzu dai magana yanzu nan ta tsayuwa dai mun samu wajibicin tsayuwa dole a tsaya a sallah inda an iya sai ce alqiyamu fi nafal tsayuwa a sallar nafila amma nafal ita nafila fa innahu yajuzu an yusalli min qul ma alqudrati ala alqiyam ita nafila ya halitta ayi sallar nafila a zamne duk da kana da ikon yin sallar a tsaye kurin fara da zama na filaci illa anna sawabal qa'im atamma min sawabil qa'im ele ladan wanda ya a tsaye ya yi cikan lada akan wanda ya azumi na tsaye ya fi lada akan na zamne amma kowane sallah ta yi kakai macin wancan hujjojin na magana tsayuwa a wancan akan farin lada ya kawo kundin nan mutum fiƙi suna ce kinan da abin zai ya kama dalilin shi ya ce fa'ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qal huddistu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal salatu rajul qa'idan nisf salah abdullahi bin umar ke cewa an ban labari kai ba rubuki lamar kundin shi ba ya da sun sabbi cikin magawata yace an ban labari cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar namiji a zamne nisfin sala rabin sallah ce kenan wanda aka yi to nan kan nafila ce rahul bukhari wa muslim sai wannan mun kan ina ga abu ne sananne akan sallah nan sallah yakan fara wani lokaci yakan fara sallar ma a zamne in yayi kaman saura sauran aya 30 saura ce yin saura da lafiya sai ida ta tsaye annabi da yasu shekaru mai yawa an ce shekarun kashin shekarun shi haka ya kai sallar sharafi in ne ra'ayin sami sauran ga ma'ayar lafiya ta tsaye ya ida sai rubu an ce kai babu laifi ka fara a tsaye an ga gaji ka zamana na filaci ko ka fara a zamane an gaba saboda kuyi ga ya kaida kaida sai duba lahi bane nafila ce sai dai ladan ba ɗaya bane to sai yake cewa al'ajazu an alqiyam fil farad maganar ka kasa tsayuwa a sallar farilla me matsayin haka yace wa man ajaza an alqiyam fil farad salla ala hasabi qudratihi wanda ya kasa tsayuwa a sallar farilla zai salla gwalgwadon ikon shi wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha domin Allah bai dora ma bawa ko rai wani abu daban sai baki iyawar shi shi bai iyawa ne kenan maganar farilla ta doki tun da bai iyawa walahu ajruhu kamilan ghairu manqus a farilla rishin lahiya ta hana ka tsayuwa a ta ma yi magana rabin lada ko na fila ko kana da maka yi amma rishin lahiya ta hana ka za a baka lada cikakke babu rage ko daya ɗan hamsin ne hamsin gare ka ɗari ne ɗari gare ka in ka kasa tsayuwa a farilla ne ka kasa ما يهجش فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله, كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم wannan lafazi anan haka ya kawo shi duk da akwai lafazin da haka amma dai wannan lafazin shi ne ya kawo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta wata wata kutiba lahu na ce kataba lahu don dai magana guda ce dai duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safa idan bawa yayi rishin lahiya kenan ya kasa wani abu ko aw safa ko a san da dinin bulaguro babu rawatib da ina rawatib idan azhar kawo kayan azhar na tara aka a hudu misali ko ba a son yana ka a biyu ga yadda aka gana da ake da rawatib bulaguro mai bulaguro bin abu bai sai samu damar yinsu to dan bulaguro da kai ba ka yi ba abin da ka saba yi da ko sallan misali ta kasa yin ta a tsayen abin hawa a mota ne ko abin kanta ba dabba ma ko ba damar a sabka aka kasa aka yi ta a tsaye a zamanan to in dai rashin lahiya ko bulaguro ya sabawa maka rage wani abin sallaka nan sallar ce idan bawa ya yi rashin lahiya ko ya bulaguro ka tabbata Allah zai rubuta mashi makani abin da yake canda wawo sahih muqimin iya lahiyar shi iya zamana a gida kenan nan menene duk abin da dalilin rashin lahiya ka saba da kauyinka ko azumi ne kake wanda ba zaban nake na ibada raka kaza kake yi yanzu rashin lahiya ta kasa kasa yi a bulaguro hana kai to a takardunka baka asara za a rubuta maka a mizaninka kamar kayi kana lahiyarka kana bulago kana gidan azamne wannan shi aka ce mahimmancin ikhtiramul fursa ta ka samu karibaci lokacinka na misali yau za ka iya misali sallah cikakka ka iya nafiloli ka iya azumi kuma kana iya yanzu iya fuja balon cutar ta zamani sansan da mijiga kaga yanzu a kwanta kake filat tsayo zama maka yi balaka sai a zama amma inda ana baka lada 100 ko 200 ko 1000 yanzu kullun kana kwance za a baka ladan 1000 a takardunka kuma ga ladan shi lahiya kaga lada kan lada ko me yasa ba ka samu haka nan wanda ya rubuta lahiyar shi wanda ya ci lokacin samu ya rubuta faraga ya samu lokaci ya rubuta lokacin shi duk mai rubuta lokaci wannan shi ka samu wannan garabasa ya ka samu matsala kai shi baka iyawa amma ba ɗaya ba kake da sauran marasa lahiya da basu rubuta lokacinsa ba kenan shi muhimmancin ribatar lokaci ribatar lahiya za mu ce in duk abin da kake kana lahiya in me kake na ce ma kana ya amal duk abin da kake bai sallah kada ba nan ya kawo muna cikin ba mu sallah ne idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya amal nan yasa taballa lahu ma kana ya amalu duk abin da kake bai sallah kada ba duk abin da kake na ibada na ibada shi Allah ta hana ka balaguro naka to a takardun za a rubuta ma kaman kai wannan ruwa ta Imam Bukhari kenan akan wannan shi sai kama kenan maganar a tsaye ko da ka kasa ba a sai baka rabin lada irin na minafila na magana kenan ko amma shi minafila ko zai iya tsayuwa ina ce kurin ba za iya gwanda in yi azamin kurin ina ce da ku tsayawa misali ya misali bana malahiya ta kawo hawa bana iya tsayawa jama'a wani abu daban da ya kawo ban iya dogon tsayawa sai in yi azamin nafila amma lada rabi ne lada za a bani wannan shi ne duk da kamar albani a kawo suna malamai suna kawo hatta nafilar nafila an baka dama ne lafiyar kalau kana iya tsayawa ka zauna amma ita ma nafilar in rish lahiya ta hana kai tsayawan tsayuwa kake yi kana kanka yanzu a baka da lahiya ne sai ka ka tsayawa to ita ma za a baka ladan yadda kake kana lahiya wannan da magana rabi a magana inda kana iyawa ne kana dama kai a zamanin amma baka rabin lada amma da kasawa ce kai to kai ma nan ladanka iya cin abin da kake can da za sa kawancan layin za baka cikakken lada kamar kana lahiya Allah taimake mu da ribatar lokaci na kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين